فصل شروط الإمامة sharaɗan da ake kaiwa a sai limanci na masu neman limanci tis'atun guda tara ne al'awwalu na farko an taharatu tsarki fala ta shigo imamahu wa sallamu limancin wanda ya salla yana ne kari mana ya kaji an ce kari rashin alola ko tufa ya kaji ko bayan gida ko ya nuna abubuwan da ka sani yana kari alola sun zama yayi ne to ba zai inganta ya zama imani wajen yau da tsarki musamman ma in yayi ne ta mudan da ganga to anan ya kawo wani bayanin kenan idan ba da ganga ne ba kai bayan sallan azhar kana liman ya ka zama aka zai ka ce an yi da alola musulun na Allah ya kora Allah ya kula aka zai dama sai da ka sallame na aka ka ce la'ila ai ko da aka sallama ya ji na yi alola ko na yi tusa to ya yi kenan to kai sallan ka na to ya nasu ya yi kai naka naka matayuwa nasu ƙorai saboda ba da gangan kai ba kai sai ka je kai alola ka sake sallah hukuncin kenan amma in da gangan ne kai masa sallah ka san ba ka da alola kana jin kunyan ka ce ba ka da alola kai sallah to idan bai sani ba zan yanzu tayi laifi ya koma kanka in ko sun sani ka gaya musu da kai da sallah da naka sallah da nasu da babu asani na biyu Allah ya kuma mamuna sharadi ne liman kada zama shi mamuna ma'ana mama mutum ya ba su masallaci ya shigo sai kwarar da azan a yi sallah raka uku sai samu ɗaya da ya samu ɗaya ai zai tashi yana kawo nasa cikon sai wani shigo daban zai ji sallah zai a to ai ga wani na sallah shi kaɗai sai sai Allah akbar sai ya koyi da shi to ai shi wanda yake koyi da shi na nuna to sai nuna ne shi sai a sallan bara to yi haka nan to dole ne kare zama mamu shi ne ya kawo misali ya fito da shi ƙarara kamar tana wanda ya koyi da musulmi da wanda aka koyi masa ai imamu ko ya yi koyi da mamu zanna ko imamu yana da kai shi ne a ce shi yana sauraron wani kabbara ne sai yana ji sai kana koyi da shi to ba Allah salatu wa sallam sahaba su misali su ne ko al-islamu musulunci wanda ba musulmi ba za a gina shi arabu na hudu az-zukuratu ma la kunta ba al-imamu ya mace wala ta ce ga imamatul mar'ati limancin mace ba ta inganta mutlaqan ma'ana mutlaqan ba ta nuna ba ta nuna ya ce ita ko koyon gaci karama ce ko babba na bila ne ko barilla duka sannan kun gina da mai zamani suna cewa an samu inda mace take limanci to akwai hadisi wanda akwai wata mata cikin sahabiya ta zo ta samu da Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to tana son ta dinga jami'i da mata to masu nemanci annabi ce to ki yi amma kar ki shiga gaba ki yi nemanci kar ki shiga gaba ko tsaya a sahu daya ba mu manta Allah ji dan magabata wani makaho a tudun gaba nan daura da zai samu shi ya ce a kan kan lawo shin nemancin masu ya halatta shi ya ce shi ne gani da bai halatta ba to ina yawan sarki a kan hakan ya yake ne faru ya ce na gano wani littafi a ɗakin ka sunan shi min hajjin muslim na karanta wata mata ta nemi ta yi limanci a nan ce su yi limanci a tsaya a gaba ya ce ya ake nan gani ya ce ɗauko mu in gani na ɗauko sai ya karanta sai ce shi kenan ba gani kai ya ne in ka zo neman tambaya kar ka ƙara tambaya na ka tambaye shi ce sun ce ga littafin a ɗaki to da shi ba babu ba yanda za ka ga samu a shi fatawa ko min ƙasƙantar shi sai ya ce a ɗauko littafi a to ɗauko littafin nan akwai hikima ya sani ba ya sani ba ne amma kai da ka zo ka san inda aka ciro mu kuma lokacin nan mu san inda aka ciro irin wannan fatawa ya sa mun zo bin da wata rana sai aka kawo fatawa cewa wai wani ne ko zai auri matan kanin uban shi matan kanin uban shi kanin uban ya mutu shi kenan sai matan shi ta ce dan wan mijin ta take so aka buga kan malamai sai ya yi halatta bi halatta za a wuri matar ɗin da samun su shi kenan na zo sai zai ya ce wani ya ɗauko dusana ɗauko mai tasa malam idu zo wani zo a shekara ta za a nuna shi kenan nuna nan sai ce ja sai muka zo a wani fasirin nan kulle asalin da ya dinga bayani ya ce ya halatta zuwa aure ta ba komi ko haka ake yi ne ta ɗaddini na yana da kyan za ka bada fatawa ka ɗauko littafi mun taɓa zuwa wata rana an zo ne za a mishi aski a goma na watan zulhijja idan wata ya kama yanzu ne je kan da sati sai zo sai ce in aiko an so ga wanda zai laya kada ya aski daga ranar da wata ya kama har sai an sako ido amma wani je ka ɗauko littafi na ko littafi ya buɗe aka karantar da mai wanzamin aka karantar da ni to shi ke na muke da nashi da nashi da ɗin wani gida الثالث العقو الإسلام مسلمش أبابون هدو الذكورة مذاكين تعبلات السوء ومانة المرأة مطلقة الخامس الذي البلوغ بلغه فلا تصح إمامة غير البالغ لمن كان بابا بالغ ذات إنغانتا في القلب أما cikin farilla kamar da faɗa yaro matashi zai iya mutane neman shi a sallar nafila musamman ma ya je su karatun Qur'ani wannan sai aka samu yaron kamar da su a cikin wannan kada kuma sai aka fatima shi kuma yana da Qur'ani ko baka da Qur'ani to tun da ba farin na bane sai shi gaba ya muku limanci nan Allah da musulmi sai makamantar su a kudin a farin nan kenan a sadu su ne shi da alaƙalin hankali fa la ta sifu imamatul nabiyyi limancin mahaukaci da ya inganta wanda sakarani ko mai mai kaga mahaukaci daga Allah ne sakarani kuma shi ya so da kanshi to da hukuncin su daya asabu na bakwai alhuriyatu iyanshi wanda yaucin ne sharaɗi ne da jima'ati ma'ana kishiyan yauci bara ma'ana bara kenan da zai zumunci ba amma musamman a cikin sallan juma'a ina sallan farilla in aka isa mai karatu sai shi ba wanda iya fatiha zai ce mai sallan asamina na takasa assalamatu kubuta min fiski daga fasiki liman in ya ban fasiki ne kun san limanin kuma jinaci ne makallaci ne mashayi ne to canza liman domin bai kamata ba su ce zama yana don shi sallah sifa ne na mai ceto wajen ubangiji idan ka sa domin ya kamata domin ya zama tsarki bakin shi da tsarki yana neman ceto ne wajen Allah ko kuka sa dauda a jikin ku kaga daudan bai zai shafe ku wala ta sai imamatu zani limancin mai zina bata inganta ba wa sharibul khamri da mashayin giya التاسع نصر القدرة إيدي على الأركان bisa rukunoni ne kamar yadda na faɗa rukunonin nan tsayuwan sallah rukuni ne rukuku rukuni ne sujada rukuni ne zama rukuni ne to zama dole limin duk yana iya su amma idan limin bai iya rukuku ko ko zai iya kaiwa sujada ko zai iya ɗagowa daga baya wannan ba zai limanci ba fala ta so imamatul ajizi sai ta mishi a ƙararama limancin wanda ya gaji yayin rukuku ba ta inganta ya ce matsalar misali illa an ya kuna mamu mu sai dai mamu sun zama ailan kuma ajizan an sun gajiya gaban sa to idan mamun duka gajeje ne kamar sa to shi kenan sai ya kai wa kadhalika al-ajiz akanan mutumin da ya gajiya an ahkami salati gaban hukunce hukuncen sallah wato bai san su ba wa la tusru imamatuhu limancin salati inganta illa li muslimin sai makamancin sa وقت لك عن سابع هل تصف إمامة من لم يميز شين دي من شوان بدي ميز وكامل لدي دجدي تاين جنتا واد دجدي ba ba ba la rabe da wuya a samu wanda ya faɗa to a dai kamanta to shi kawai bai ma rabe da gadin da ladin duk haka aka yake kiran su gaba daya to shi limancin ya inganta ko bai inganta ba wa imamatul lahi ne limancin mai lahani wanda harshensa bai iya faɗin wasu haruffa ta inganta ko bata inganta ba sai ya bar ku a nan kawai ya ce wai hal to ya kawo mana jawabin mana sai ya shiru ya ce tumana wata su salatu sallah ta inganta khalfal mukhalifi bayan mai saɓani fil furu'i a cikin rassa ma'ana furu furu shine hukunce hukuncen da ba su shafi rukunai ba sallah dukkan mazhabobi gaba ɗaya sun san salloli da adadin raka'o'insu da karatunsu duk iri ɗaya ne to amma waɗansu abubuwa da ake a cikin sallah akwai inda ake saɓani kamar yadda na kawo misali to ya halatta kamar da malik ya halka shafi wasu wani wuri maliku zai ce abu kaza dole ne wani lokaci maliku ce musahabi ne to wannan in kana da maliki ka yi sallah bayan da shafi haka nan in kana da hannabi ka yi sallah bayan da hannabi فصل شروط صحة المامون شرط إنجنش ما صلى المامون خمسة بيومي الأول نفر قوى الابتداء قوي مي قوي وهو أن ينوي شي مامون ينوي أنه مامون مي قوي بالإمام بنون كما ينوي أن صلاته تابعة صلى السمعين لإمامه لصلاته بصلاته ومن تابعه إليه بالإمام بغير نية ما فعل بها بعد matsalar salatu mun gari mota ba tare da niyya ba matsalar salatu da sallar tsaba ce nan ma zai shiga kurkukun neman kenan kana zuwa masallaci kawai da kai niyan koyi da neman ba kawai ka ce Allahu akbar da kai niyan ikiti ba ba to ka shiga kurkuku ba za ka yi wa sallan ba sallan ko mata ba shi ne ake ce ko yana da yawa ne a cikin sallah wajen kurkukun neman wajen gaban shi da ni to wannan ma yana ciki الثاني نبي أن لا يعتم متلما قدم يسلم فإلا يكون متمثلا بأن يسلم نافلة الثالث نبقى أن يتجد فردان فإلا بيت قديت وتفلل مامن بمن يماس لما إيري إيشين أن يتجد بعده مامون أذار لمن أذار لأثر لأثر نام نام جلد عن في ظهرية أسلمها أذار أول يقول منها فليس لا باء سلم أذان خلف عصر باين يسلم العصر وبالعكس أقوى أي لعصر باين يسلم الأذان الرابع بأن يتجد سكتيت للإمام إمام بالأداء لم يمنع أدائي لي كيما ما يقلع أدائي لي نعم ملك الله النبي فليس لك يصلى أذان على أيمن النبي خلف باين ليس يسلم أدائي ولم أتسكر أكسي الخامس نبيل المتابعة الدودية بالإحرام الأسكين هرمة والسلام بسلام فسفلوا هرمة الأمام زي هرمة أو سلم قوي سلم قبل الإمام جبان بموات ورجال لمن تجا سلم قوي رجال لمن تجا سلم أو ساوى وقوي دي دي بشي فيه ما أسكين سبب الله صلاة ويسلم في عباس وأما غيره ما أما ولي ودن من جبابي لكبرا لسلم النفر كنا نكرشي فالسبب رجال فيه أتكي غير مدين بأن يزعتها بني لكنه حرام أما يأيك حرام فمساوة من يديدي دمامي لمن فيه أتكين سمكريه من دين الحمد لله
za ta bi ka a bayani ko kusa da ita ko kusa da kai za ta kara abin da aka ce idan mace za ta yi sallah da namiji to ta tsaya a bayan liman amma da suka da ce in sun yi daidaitu suka jera wuri ɗaya bai ba ta sallah ba musamman da musamman amma kar a haɗe a samu kan
sai limamin ne muke bin sallah to shaɗin duka da rukukin shi da kusan abu ɗaya ne kaɗan ne da rukunin shi
da tsayuwan shi kusan kaɗan ne bayan nan zai nan to eh ya girma ne gaskiya girma ne ya kama shi shekaru kamar ya ya sai ta duk ba da mutane na gane to ina so in hukuncin sallar da muka bi shi a baya wanda kuka bi shi a baya daga kuma da girma na'am
to ba ku sani ba ne inda da wanda zai ba shi shawara zai ba shi shawara ba wanda da zai girma ya kama da sa ɗanka kaga gida za a samu sauki saboda al'ali wa hannun tarkani don dai har mutum zai ta zai cika hukumi zai cika kujera kan lafiya ba saboda haka a ba shi shawara a sa in ka ga mutum yana da yawa ka ce za ka ɗan shi ka ga zai zauna lafiya zai ga kamar shi ne amma yana akwai wani na'ibin shi da suke da dafan sata da za a gane ba in ka yi ka canza masallaci sau sau gaba a koya kamar shi ko tusa ya kama shi sai danne hancinsa sai janyo shi shi raka a yana wasan raka a makulisa saura ɗaya zai shigo saura ɗaya zai shigo yanzu su ma mun sun cika na su kenan eh a'a misali an yi raka a ɗaya babu shi ko yanzu ya samu ko a da an da da na na ƙari
bayan da kawai sun tafi shi wanda ya zo gaba shi ana bin shiraka a ɗaya na gane yanzu na gane sai ne mai jawo shi ya sa shi gaba ana ɗin shiraka a su kuma mamu ana ɗin su a su sai shiraka rafkanuwa ka samu liman din ya yi rafkanuwa sai aka sai musu to ai idan sallah ya cika me ne ma mu ya dawo kuma waɗannan abubuwa suna zuwa wato tambayar ne kawo misali sallan azahar ma mu ya shigo mun samu sauran gaba liman na jan sallah amma mamun nan ya zo in yi raka a ɗaya sai aka yi raka a biyu ana na uku sai wani abu ya kama liman ko na dole ne ya fita masallacin ko haƙuri same shi ko ji tusa na abin nan aka ce ya danne hancinsa don kada kunya da kansa sai ya jawo wannan mutumin da aka gaya mishi da raka a ɗaya sai ya tashi gaba ba ya bin da sauƙi ne wannan raka na limamin su sai ya cika idan ya cika sai ya zauna ya tiya in ya tiya ma mu ba dama su san da shi sai ya tashi ya ciko nasa raka nan da bai samu ba a farko sannan a yi ya sallama sannan kowa ya sallama idan mutum ya sallama a wannan hanyar sallar su kama shi dole mana an da ga hannun na liman an sai ya dai ya dole da da liman su karo shi ma sai ya dai ya dole yanzu ka ya aikin liman yake cikawa aikin liman sauran raka a ɗayan nan in ya cika raka a ɗayan nan liman yadda zai ta yi ya komi shi ne sai dai shi ba zai sallama ba tun akwai wani a kan shi sai ya tashi ciko nasa ya yi ta yi ya sallama sannan kuma su sallama
imamin da aka yi sallah na yi tambaya ta shi
imamin da aka yi sallah daga baya kuma bayan sallah mai kuma sun da yi sallah shefe da alula kuma sai gaya wa mamu
ba ruwansu ai ba da gangan ba suna su sallar ta shi ne sallar shi da inganta don kuma suna bukatun su yi kare amma a shari'a ne ai a shari'a ne sallar su kare tun da ba da gangan ne ba da ya yi da gangan da ke kai na bai ganganci na yi maku sallar ba a lura to sallar su ba ta
akan gaba to idan shi da ya zo wanda ya san rasa ta daya a jawo shi inda ya san cewa sannan shi ba zai iya tura wani kuma
eh to in ya zama misali shi rikitacce ne bai da ilimin da zai wani ko kuma su kansu mamu na da ta wani wani yana wani yana samun liman da ake magana wani da ta su jawo su su kura wasu ana ajin shari'a ya kawo su ya halatta ma wasu ba a da masallacin suka ce a mu ba za mu yi ruwa ne ba sai su dawo bayan sai su tura wani misalin
wannan da ake magana da ya masa sai ya miƙe a ji ka ce ya kawo na sa ɗin to yana iya yiwuwa ma bu kaga za su wasu za su ce subhanallah subhanallah za su ka gane ai anu yawa misali ta ga wata ina jin ka ai misali akwai shi duka a cikin littafi misali kana bin liman aka yi sallah raka a hudu ka tabbatar da raka a hudu aka yi sai ga ya tashi yana zaunar da kuka ce subhanallah subhanallah sai ce kuntu da mujidan a cikin zaka kuntu da mujidan to idan ka tabbatar da ba wani mai jan kai zauna ka ce ban yadda ba idan ko baka tabbatar ba kila ba akwai abin da malami ne sai ka bi shi in ya sallama zai ku sallama in sallama ku ya duk yana na cikin littafi ba aka ce ma misali a cikin sallolin da ake yi a cikin shi raka an farko bai yi ruku'u ba shi ne ma. kuma ya riga ya yi sujada mahallin gyaran ruku'u ya wuce ka gaba wannan raka ko kai ka shigo zai ka zama da ai an gama zana raka abu ko yayi dan ya maimakon ya sallama zai ce Allahu Akbar da miki subhanallah subhanallah ya halatta ya magana a nan sai ya ce mako kuntul mujibu ko da hausa na tashi don na bar wani abu sallah ba ta bata sallah ba ta bata to anan sai ya zama mutanen da suke masallacin za su dan kai shi akwai wani wanda da shi aka fara sallah har zuwa akai shi a wurin shi ba a farko ne ba to in ya tabbatar da abin bai ba to kuma ya fi shi ne halitta wanda kuma ya zo sai ce kai to ni ba mai iya ganewa ba gaskiya ne ma min nan ba zai haka ba ina iya ba wani abu shi ko dole bi shi shi ma an bai bi shi ba sai shi ta bai
sai yi magana nan ne ba tare da rago
ai sallah ai ya gaya maka a jin sallah a cikin sallah magana a cikin sallah yana bani sallah illa li islami salati sai dai sai dai don gyaran sallah ko amma in ba don gyaran sallah ba ya bata sallah wa in kalla ko da ya kalla amma in don gyaran sallah ne an na kawo muku a karatun da ya wuce na da tana annabi ya raka a biyu sallama kowa ya zauna a jikin ne ne ya zara su in wajen mannan suna zulma an rage sallah ne suna cikin sallah ake magana ko an manta ne annabi ya ce ba ko da ya ce ɗaya ba ya tabbata annabi ya koma ya tambayi mutane shi zule dai ne gaskiya ce "Ah, ya rasu da ne annabi ya koma ka gama ganganu aka yi cikin sallah amma don gyaran sallah
ko da da hausa ne ne ko ka yi larabci ai ba ne ba na ba ne